ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan safiya ta litinin wacce ta daidai da 24 ga watan ramadan hijira 1446 wadda kuma ta daidai da 24 ga watan uku miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallacin mai albarka masallacin nefa a wannan gari na ningi a bauchi kuma kalamar hukumar ningi bauchin nigeria muna cikin sura ta alhaka akwai tambayi da malam da karanta wani
malam da tambaya da farko suna cewa da fatan malam na tashi lafiya malam shi yanka da ake yi da kayan biyu shin yanka da kayan biyu da ake yi mace don ta abu wanne ne ko hawa
da yanka da mai kayan biyu da yanka to yanka na ɗuɗe da kuma kayan biyu to ai haƙiƙa ba ta taɓa ce ko hakika ta yaran shi kawai da ana cewa na mai jego ko amma hakika ai yaran ake yankawa kamar yadda hadisi ya nuna saboda haka yaran ake yankawa shine za a ci wani bangare a sadaukar da wani a ka'ida ita mai jego yadda za a ba kowa haka za a ba ta illa iyaka in ana son a sai mata namanta sai a so mata namanta daban ko kuma inda wadata sai yanka biyu ɗaya a hakika da shi ɗaya ko ma'ana na mai jego ne an gane kuma ita kanta hakika ba dole ba ce in ba hadi Allah dauke maka ba wani abin da yake dole a shari'a in baka da hali ko yanzu sallah ba dole ba mu yi ta tsaye amma idan laruri ya zo fa ba za mu iya tsaye ba sai mu yi a zaune ko larurin da zai sa ba za ka yi a zaunen nan ba wanda ba za ka yi a tsayen nan ba wanda a tsayen nan wajibi ne to sai wajibcin kuma sai ya dawo yi a zaune dole ne ka yi a zaune in kai a kwance ba ta yi ba amma in larurin kuma ya kai ba za ka iya yi a zaune ba to yanzu kuma a kwance shi ne wajibinka sai ka yi a kwance mustalƙiyan au mutaji'an a kwance ma'ana kana kishin gidi ne ko kuma kana ma'ana rigingine to duk ma in wannan ba zai yi in dai da sauran hankali a cikinka to sai ka ta kaddarawa kawai to kun ga ai wannan wajibi ce ko to amma ga yadda Allah ya bada sauki akai to haka ita ma akai dama aslan ba dole bace ba ana yi ne ana sadaukarwa dan addu'a da kuma neman albarka Allah ya sawa abin da aka haifu albarka to kun ga a shida ba na mai jego bane ba mai jego sai a so matunata kayan goyo kuma wannan shi kuma al'ada ce wannan kamar dan ta goma shine ga ita mai jego duba daga abin da ya talaba da shi ko ba komai da ya kamata a mata kyauta ta bajinta sannan kuma yanzu za ta shiga cikin shagulgula na harkar reno tana buƙatar ma'ana zannuwa wanda ba zannuwanta na yau da kullum ba wannan ne kawai ihsani ne ga magidanci in yayi shi kenan in bai ba wani abu akan shi ba dole bane ba daga kayan goyon da aƙiƙar duk ba dole bane ba duk dama ce in ta samu ai wani ma in ya ce kin haihu zan kai ki saudiya ki umara duk daidai da shi an gane ko wanda kuma aka haihu bai samu komai ya bada ba shi ma kar a ga laifin shi an gane ta mu daina tsananta wa kawo nan in akwai din da ya yi in babu kuma sai haƙuri
mai tambaya ta kwa tana cewa menene hukuncin mai azumi yana zai
ba a buƙa ba a so mallamin za Allah yake cewa mallame da qaulul zur wal amalu bihi falaysa lillahi lahu hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu idan mai azumi bai daina ƙarya ba bai daina magana akan ƙarya ba to Allah baya buƙatar balin cinsa da balin shansa kawai gware ya ta cin abincinsa ma yana sha domin dama idan an ce azumi ba wai kawai kama baki bane ga balin ci da sha an gane ko a kama baki ga barin ci da sha da kuma kama bakin ga furta magana banza ko kuma sauraron banza ko abin da ya kama da wannan so ake mai azumi ya zama na Allah na musamman a wannan lokaci la yarhus wa la yafsu an gane idza sabaka adun fa qulhu inni sa'im idan ma wani zage ka sai ka ce masa ni azumi nake yi saboda haka kuskure ne zagi yana raunana ma'ana kwalitin azumin mai azumi an gane a yi tsoron Allah a daina
mai tambaya ta gaba tana cewa malam tambaya ta yake ce yaya ake alamar ko kuma yaya ake alulan taimama da kuma kwantarki a'a ai ta taimama ba a ce mata alwala an gane ko sunanta kenan ita tana dai badlan min alwudu'i ita a tayammum tarfa'u alhadas alakbara wal asghara ita taimama tana dauke babban kari ayan san kari ko da Hausa eh ko da Hausa ne sai sa ba'ana taimama tana dauke karamin kari da babban kari menene kari shine hadasi babba kamar janaba daukewar jinin al'ada daukewar jinin biki an gane ko wannan shine hadasul akbar kuma tana dauke ma'ana hadasul asgar irin mutum yayi bawali bai kama bai kama ruwa ba ko yayi rihi alwallata ware ko yayi bacci dan su akwai asbab akwai ahadas akwai asbab asbabul ahadas akwai kuma ahadas din asbabul hadas din sune kamar bacci hanguri maye farfadiya rihi da sauransu to hadasan kuma sune wayancin da na faɗa muku to sawa'un hadasi babba ne ya samu mu'mini janaba ko haila ta dauke ko hadasi karami ne bacci ko rihi ko makamancin wannan to dai shari'a in babu ruwa ko kuma akwai ruwan amma in an taba shi za a iya samun laruri na zazzabi ko kuma in an sa ruwa a gurin za a iya samun ciwon ko kurajen za su kwaɗi shi ne mai izi ya ce hudu mardin auta a kurul buri ko dai in an taɓa ruwan za a samu rashin lafiya ko kuma in an taɓa ruwan an yi wankan za a samu matsala ciwon zai ƙara ɗaukar lokaci bai warke ba ko kuma a'a babu ruwan ma kwata-kwata ko babu ruwan ba zai wadatu ba in an yi wankan ba za a samu na sha ba an gane ko kuma an wayi gari ma'ana sanyi ake zubawa tsagwalar sanyi ko babu halin dafawa to duk waɗannan idan janaba ta samu ko jinin al'ada ya ɗauki ko bawali yayi bai samu ruwa ba ko bayan gida bai samu wannan ruwan ba to shari'a ta ba shi dama kamar za mu gani Allah ya halatta yin taimama na kawo muku dalili na saukar ayat taimaman ma a tafiyar da manzan Allah ya da umuna Aisha ko inda ta sa aka yada zango a gurin da ba ruwa kuma damar ruwansu ya kare wannan Allah ya kalli matsayin na na Aisha Allah kara mata da Allah ya saukar da Qur'ani aka saukar da taimama taimaman nan kuma manzan Allah ta yi fika an taf'ala bi yadayka haka kawai abinda ake taimama na bugu ɗaya ce akwai hadisi yana cewa bugu biyu ne wannan hadisin bai inganta ba at-tayammum darbatan wahida darbatan lil wajhi wa darbatan likafaini wannan bai inganta ba kawa at-tayammum daraba wahida bugu ɗaya ne kai bismillah ki taba ƙasa ko bango ko kuma dukkan wani abu mai tsarki an gane in ƙasa ce shari'a ta baki damar ki fara kaɗewa haka in kin buga ƙasar mana ki kaɗe haka ko kuma in kin buga an kin buga ƙasa haka ki hure sai ki shafi dukkanin fuskar ki duka da hannun duka sai kuma ki shafi hannayen ki haka shikenan kalas yanzu hadisin ki ko janaba ce kina da damar ki komai ko jinin al'ada ne ya dauke biki samu ruwa ba ko ana sanyi biki samu dafa ba yanzu da ke da warke wanka da tafi kuɗi a musulunci an gane ko illa iyaka duk lokaci shi yasa manzo Allah yake cewa as-sa'idu wudu al-mu'min wa in lam yajid al-ma'a ashara sinin guri mai tsarki abin alwallan mu'mini ne koda bai samu ruwa ba tsawon shekara goma koda ba ruwa ko akwai ruwan matsala za ta hana a taba to za ka ci gaba da alwallah da taimama da wani za ka ci gaba da taimama tsawon shekara goma duk ba shana ba ta hana ka ba kuma yadda mai wanka ya samu tsarki kai ma ka samu tsarki ful ɗaya kuke a shari'a musulunci an fahimci abin da kyau saboda haka babu gobe ce ba kuma ba birgima ake a cikin ƙasa ba kaga ai manzan Allah ya aiki wasu habai guda biyu بعثنا رسول الله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له أو تبقاتا من ذا الله يأكين يأكين saboda haka fa asabatni janabatun sai janaba ta same ni shi ya san cewa a nashi fahimta idan hadasi ne wanda in zaka yi alwala sai ka yi tsarki yana da ilimin cewa ƙasa ake taɓawa a yi taimama kama sai ga wannan janaba ce janaba ko mai ake mata wanka ya ce sai na tuɓa kayana fatamarraktu kama ta tamarragu dabba ya ce sai na tuɓa kayana na birgima a cikin ƙasa kamar da dabba take birgima ya ce sai na zo nake labarta manzan Allah ya rasu lalla a kyan da kamani janaba ta same ni kuma ba da ruwa amma ne sai ne birgima kamar yadda jaki yake birgima sai manzo Allah mai dariya ce a to daga yau ga yadda zaka injina ba ta same ka an gane saboda haka wannan dai shine a shari'a musulunci in kin tayyama magana ta riga ta kare ba wani abu akan ki zaki ci gaba da komai da komai insha Allah
ni tambaya ta da tana cewa na ga ina samun karin bayani akan a'amin da Allah to a'amin kin da ne kuma kuwa
din na mutum ɗaya ne ibrahim ma'azin ne allah ya ƙara masa yadda shi ne kaɗai mahaifiyarsa daban ɗan mariya tikitiya ne ɗan ma'ana saɗaka shi ce amma dukkanin su ‘ya'yan na na khadija ne kun ga wani ƙudura ta ubangiji ko ba zawarar ita ta haifi ‘ya'yan amma budurwar da sauran zawarawan ba wanda ya haifu kuma dukkaninsu sun rasu sai su allah ce ma kana muhammadun a ba a hadin min rijali Allah ya sauka da cewa manzon Allah bai zama uban kowa daga cikin mazajen ku ba domin yaran sun mutu an gane ko duk mazajen sun mutu matan ne suka dan alqasim da abdullahi da muazzam din duk sun rasu sai fatima zainab ko da ummu kulsum da kuma ruqayya sai hudu suka saura dukkaninsu ayyan na khadija ne ibrahim mu'azzam ne kaɗai ma'ana dan mariya amma duk sauran ba su da haihu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ta zama tana cewa malam menene hukuncin macen da mijinta ba ɗakin da ba kuma ya kwana
ya kwana a ɗakin bai kyauta ba ya yi zalunci ya kamata inda wata larura ya nemi izininta ko tana al'ada ita wannan matar shi kuma yana da bukatuwa ko kuma a'a ba ta da lafiya ba za ta iya samun ɗinsa yadda yake so ba almuhimmu ko kuma dai wani uzuri daban to wannan sai ce da Allah ki mana afuwa zan je ɗakin wancan kwana saboda haka ta ga dama ta ce ka je ta ga wata ta abin yadda ba to in ta ce ba ta daba sai kai ciniki da ta to sai damini nawa za ki sai damun kwana sai ku ciniki in ta sayar shi kenan sai ka tafi amma in ta ce ba ta yadda ba cikin lalama to sai ka haƙura an gane sai dai kawai malamai sun ce inda al'adar take yi ko ba ta da lafiya kuma shi yana da bukatuwa to sai ya nemi ya je din ya nemi izininta in ta ce a to nawa zan baki amma in ta ce ba za ka ba ko ba zan saida ba to wannan fa ko bata isa ba an gane ko tunda matarka ce kuma zaman ta kake yi shari'a ma bata hana ka ba abinda malamai kullun suke magana raban kwanan ne dole raban kwana dole a kwana waccan ɗakinta waccan ma a kwana ɗaya in ɗaiɗai ne a yi in bibi ne a yi in sati-sati ne ma a yi amma kusantar juna don ka kwana a ɗakin mace ba dole ba ne wannan ya danganta da ƙwarewarta gurin jan hankalin ɗa namiji da kuma irin kwalliyarta da irin sa ƙanshin da yake jikinta da kuma shi yadda yake jin ta in ya kusance ta wani ba zai iya haƙura ba in ya shiga ɗakin wata wani kuma bai damu ba in ya shiga ɗakin wata ya danganta dai gwargwadon yadda yake mu'amala da kowace daga cikinsu amma kwanan dole ne an gane ko saduwar ce a ce dole in an kwanan sai an yi ba dole ba ne sai dai kawai kuma kar shi ma saduwar maza su samu wannan kafar kuma kawai yake mu'amala da ɗaya ya daina mu'amala da ɗaya wannan kuma ya zo da nau'i na zalunci an gane wannan kuma ba daidai ba ne ba ko da ita waccan ba ta kallon ka ubangijinta yana kallon ka ya kamata maza su tsoron Allah a nan gurin su yi bakin gwargwado wajen kamantawa kuma shari'a ba ta hana ka ba in ma wata magana gare ka shiga ɗakin ta ku yi fira ita wancan din kuma har kusantar ta maza ka yi a wani ƙawali an gane ko almuhimmu dai kawai kar ya zama na cewa ka kusance ta kuma ita ma ranar wannan in ta zo dole ka shiga ɗakin wancan ka kusance ta ko kuma ka kusance ta tunda nan ba shi bane firamare assignment ɗinka to kuma inda yake firamare ya samu ɗinka kuma sai ka kasa kusantar ta to kaga wannan kuma ka zo da abin da yake ma'ana ba daidai ba Allah shi
idan za ka daga suna cewa mene ne hukuncin matar da miji zai sai kayan abinci domin a dafa a biya sai ta rage kuma ba ita kaɗai ba ce matarsa ta da abokan dawa daga baya sai ta fito da shi ta ce na ta dafa kuma ba ta faɗa mijin abincin ya haka ne mugaye ne wannan da ai ko da ita kadan ce ma haramun ne ba daidai bane ai wannan ha'inci ne ko ha'inci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki wani daga cikin sahabbansa yaje ya karbo zakka da yaje suka bashi kyautuka suka ce wannan naka ne wannan kuma kaza da yazo yake faɗa manzon Allah ran manzon Allah ya baci ya ce wannan algush ne duk wanda muka ba shi amana sai ya cire mana ko kuma ya rike mana gwargwadon allura zai dawo mana da kamilan alkiyama minista amannahu to da wani sahabi baya nan manzo Allah ya wannan hadisin kuma shi manzo Allah ya ayyana shi ya ake shi wani gari ko dai zai zama gwamnan garin ko kuma zai karɓo wata bukatuwa wani alaki da manzo Allah ya dora masa bayan ya dawo yake cewa rasulullah bayan bana nan naji an ce kai magana akan kaza da kaza sai ce yi kwarai bari ma an kara kaji duk wanda muka bashi amana ya boye mana gwargwadon allura sai ya kawo mana ita ran alkiyama sai sabin ya ce to ya rasulullah karba abin ka bana su ba zan iya ba ba zan iya bayar annabin Allah to shi ma tsakanin mai gida da uwar gida amana ce to bai kamata a waye gari ma'ana uwar gida ko amarya take ha'inta mai gida ba in kin ha'inta to kin ha'inci mai gida kuma kin ha'inci ma'ana sauran mutan gida ko da ke kadai ce tunda ya baki da faki ciki more kar ki rage wa kanki dadin abincin kar ki rage wa kanki yawan abincin kar ki rage wa kanki naman abincin ke ma in kin rage a karan kanki ko da ke kadai ce aikin zalunci kanki gware da ya baki a wadace ki amfani shi a wadace gobe sai Allah ya kawo wani to in ko ba ke kaɗai ba ce bikin ga akwai haƙƙin mutum gida ko almajirin gidan makin zalunce shi ga aboki zamanki ga 'ya'yanki kuma ga 'ya'yanta a ji tsoron Allah wannan a daina wasu za ga a kuɗin suke taɓawa wasu kuma sai suke taɓawa ma'ana a kayan ne yakon kwano ɗaya suke tikidin iba gwangwani ɗaya tana tala shi haka ma'ana akai akai akai akai kinga daga baya zai zama kwano ɗaya ko rabin kwano shi ma nan haramun ne
idan da ka da tana cewa malam na kasance ɗaya daga cikin ɗalibanka kuma mabiyanka don allah malam ina so a cire min shakku da wasu wasu game da waɗannan maganganu da ake yi na cewa takalmin manzon allah ya fi kowa ba gaskiya ba ne cewa duwannan shirme ne na yan ɗari saboda kawai a zarewa har sun yi wata rawai ran kai kai allah ka dorar da makon sunan manzon allah Allah ka ɗora mu akan daidai ka ba mu ikon aikata daidai kullum abinda al'umma suke faɗa mana shi so shine ka aikata abinda masoyinka yake bukata in mutum ya ce yana ƙaunar ka to ai shine duk abinda ka sa shi ma'ana ya aikata abinda ka hana shi ya hannu shine so na asali innal muhibba liman yuhibbu muti'un law kana hubbuka sadiqan la'atahu malamai suka ce innal muhibba masoyi yana biyayya ne ga wanda yake so idan san ka gaskiya ne to ka bibi ka kwaikwayi ma'ana ka bi wanda kake so na farko dai mun san cewa mu mutan Najeriya a yanzu ba mu ne kadai Allah ya aiko manzon Allah ba idan Allah ya ce ya ayi hallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi idan Allah ya ce ya ayi hallazina amanu ya ayi hallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha duk inda Allah ya ce ya ayi hallazina amanu ya kona suka imani da wa ake mudassir an gidan fanka da wa ake na'am in an ce ya ayi hallazina amanu da wa ake na'am har yanzu kuma amsa ta ba a ba kuma amsa ta ba har yanzu in an ce ya ayyuhal ladina amanu da wa ake yawa da sahabbai ake su ne amanu sannan kuma duk wanda ya imani irin na sahabbai shi ma ya shiga ciki amma dai suwa Allah ya kira a lokacin akwai ni ne akwai ki ko akwai mamanki a ke dai kin bi ne nema na bi amma asali real da aka ce ya ayyuhal ladina amanu sahabban manzon Allah yake nufi to daga cikin su lamba ɗayan su shine sayyidina Abubakar Umar Usman Ali da sauran goma ƴan aljanna da ahlu badarin da wannan suka halarci bai'at ridwan an gane ko to duk abin da aka wayi gari in addini ne idan waɗannan zangon farkon da suka rayu da manzan Allah numfashinsu ya cakuɗa da numfashin manzan Allah duk abin da ba su aikata shi ba a matsayin addini a matsayin son manzan Allah idan mun aikata shi zama aikata banza abin da kullum kama da ku gane kenan idan fa kowa zai fahimci kaza biyayya ce ga manzan Allah kuma zai aikata to kullum addini akwai ƙari kenan kullum addini zai samu canji ba haka bane ba amma dole ya zama na cewa in dai ka ce kana biyayya ga Allah da manzansa to ba kai kai ba komai sai abin da Allah nan ya ce da abin da manzo ya karantar da abin da sahabai suka aikata a wannan ibada ta su suka zo wai haka saboda tsabar lalacewa da iskanci wai wai ranar takalin manzo Allah hauka sannan cewa gundarin takalin manzo Allah ya fi kowa wannan shi ma ƙarya ne takalmi ai ba ai ai ba ai ba halitta bace yanzu baran ba ku misali yanzu in aka waye gari ka yanka takalmin manzon Allah ko ka jefa takalmin manzon Allah misali ko dai kaya ta ta soki takalmin manzon Allah yanzu wannan daidai yake da kashe mu'mini mu'mini guda ɗaya yaro ko babba in an kashe shi ga diyar da ake biya sannan kuma kashe shi ya fi sauƙi a gurin Allah, wai ma'ana rushe ka'aba ya fi sauƙi a gurin Allah a kashe da mu'mini guda ɗaya. sannan takalmi wancan wani abu ne fa wanda za a je a siyo shi a kasuwa dan adam kuma fa Allah ya ce wala qad karramna bani adam wato duk wannan wai so ake wai a fito da darajar manzon Allah to ai ba ta wannan tsarin ba yanzu daraja ta wuce a dare daya kafin asbahi jibril ya zo ya dauki manzon Allah su je baitul muqaddis annabawa su sako tuka baki daya manzon Allah ya musulmanci manzon Allah ya daura taguwar sa su hau sama da jibrilu sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai sannan a je gurin da shi kansa jibrilu ba zai iya ƙara gaba ba manzo Allah ya wuce akwai abin da ya kai wannan daraja akwai wani ɗan mace a duniya da aka masa wannan abu sannan ko mun karanta wa inna wa innaka ko inna laka ko la'ajran ghayra mamnun wa innaka azim Allah ya ce manzan Allah tabbas wallahi kana da lada lada wanda ba zai taɓa yankewa ba akwai wani annabi a duniya da ya samu wannan falalan akwai wanda a duniyan nan in kin yi sallah idan ba ke manzan Allah salati baki da sallah duk wannan ba daraja bace ba sannan Allah ya aiko manzan Allah rahmatan lil alamin rahama ce ga duk mutan duniya baki da duk wayannan darajoji ne wanda babu wani annabi kowaye wanda ya kusanci manzan Allah a girman matsayi da daraja mai daya to wa'annan martabobi da wa'annan ma'ana gwalagwalan girma su kadai sun ishi manzan Allah ba sai kin zo kina kama kaman banza ba ba mu taba ji daga gurin wasu magabata ba ana magana wai takalin manzan Allah ko me mun san duk ina suna da falala takalin manzan Allah yana da daraja gashin manzan Allah yana da daraja hasari ma idan manzan Allah ya aski rabawa suke yi an gani ko gumin manzan Allah yana da daraja ne masa hidima ta ce idan manzo Allah ya tashi daga shimfiɗa na matsi wannan gun manzo Allah ya fi kowane irin tare kamshi an gane ko manzo Allah baya kaki sai sun tarbe duk wayannan ya tabbata suna da falala amma kuma sai a ce ya fi mubini daraja ba gaskiya bane
alamin tambaya ta gaba tana cewa ba ta kare bane amma ne ba su tafi
a guda hudu sun yi dare ba na rage ko eh a rage ku? a takaita ku? ba a kada cinye mana lokacin karatun ne to karanta ɗaya sauran sai ka kawo su ne
ko shi ma tambaya ko kuma tambaya ba.
to yi bayani mu ji sauri
wannan tana cewa da ka ba mu kulasa kawai mai tace
tanin mafita ne ga ma- ga mahaifiyarta mahaifiyarta tana sana'a kuma na ga wannan jinni ne gaskiya Eh, wannan jinni ne aljanu ne ko aka turo mata ko take da su masu masu masu mata sata kuɗi ki je kawai gurin masu a harka ta musulunci su baki addu'o'i ko su miki rukiya ko aljanu ko na ture ko kuma na jikinki su ne ake ta zaki dan ce rariyar hannu Mm, je ki dai ki ne magani gaskiya shedanu ne kawai in ba ka ka kuɗin mutane zai karya miki ƙarshe kuma wasu ba su yi haƙuri ba su kai ki prison ki je ki nemi addu'o'i kuma ki nemi masu magani masu su je ita kuma wannan tana cewa baban su ya rasu shekara hudu da suka gabata Na.
mahaifiyarsa ta yi ta kaba ta yi aure ta samu mazauni ta aure amma shi zai rike mata ƴaƴanta amma ana nan ana mai ta samu juna biyu sai ce ta mayar da ƴaƴan kun kanin babansu
to ya saba alƙawari bai zama amana bai rike amana ba bai kyauta wa kanshi ba eh, bai kyauta ba alƙawari ma'ana wajibi ne in ka ɗauka ka cika ya saba alƙawari kuma ɗa na kowa ne in dai har za ka iya kasan in har kasan ba za ka iya ba don me za ka ɗauki alƙawari kuma ni ina gani inda muna da tausayi da jin ƙai ai kai ma baka san yadda ka ba 'ya'yan naka ba ko ba haka bane ba so kai ma da kayi afuwa kayi rangwame sai Allah ya maka afuwa ya rangwame baka zama dattijo ba gaskiya Allah ya sauke Allah ya shirye ka
wannan tana cewa na yi aure a baya amma wurin bai daɗe ba muka zo da miji amma yanzu na samu wani da har ya bani sadaki za mu aure insha Allah ba na sallah na kuma a tsayin rayuwa to muna miki addu'a Allah ya ba sa albarka a cikin auren Allah ya dawamar da shi akan rayar sunnar manzon Allah Allah ya kade miki fitina baki daya ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa an yi kenan ko ki wanke shi ko ya wanke ki
wannan ta kashe kuma tana neman addu'a ne Allah ya ba ta ƴaƴa masu albarka ciki take so ko kun ayyana Eh, to Allah ya baki juna biyu tana bukatar Allah ya bata to Allah ya baki juna biyu kuma sai ki je ki samu gani gynecologist baki shawara wasu lutun da akwai lokutan da ake fi samun ire-iren haihuwar cikin kamar yadda dai kun sani ko ba haka bane sannan kuma akwai wasu magunguna da suke taimakawa shi ma akwai habbatu sauda inda wadda ke kanna ba da ilimi a is da na ba ku wani ilimin aibalan kyalif ne ki sami habbatu sauda ki kwaɓa ta da zuma kullum safiya kafin ki ci komai ki cokali daya bi mana ki sami kimiyya da ɗan yawa habbatu sauda da ɗan yawa kamar kofi biyu haka kofin ti sai ki sami zuma yadda za ki cakuɗa ta ki kwaɓa ta haka duk safiya kafin ki ci komai ki sha cokali daya in ba za ta miki illa ba kuma in kin zo kwanciya ma ki sha cokali daya to gaskiya wannan yana taimaka wajen samun daukar ciki abu ne mujarrab inda Allah ya so ana samu sannan kuma ki tabbatar mahaifa kalau kuma hanyar da shi wannan yake bi kalau akwai mawani da yawa da suke hana daukar ciki amma dole sai an tantance dubba waɗannan matsatsalin tukunna to in sha Allah in kin zaraba ka wala Allah za a dace na dam kai sunan waja'a fir'auna waja'a fir'auna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce wa a fir'aunu wa man qabalahu ko kuma wa a fir'aunu wa man qiblahu Allah ya ce ranar alkiyama fir'auna zai zo wa man qabalahu da waɗanda suka gabace shi kafirai irin mutanen annabi lutu in mun karanta wa man qablahu da fataha ta qafun an gane ko da kuma fataha ta ba'un in mun karanta kuma waja fir'aunu wa man qibalahu fir'auna zai zo da mutanen shi ran alkiyama wal mu'tafikatu da mutanen annabi lutu sune ma'ana ahlul mu'tafikat an gane ko bil khadiya mu'annan masu kuskuren da saban Allah za su zo ran alkiyama da saban su fa asaw rasul rabbihim wa'annan sun saba wa manzan ubangijinsu fa akhadhahum sai Allah ya damke su ya kama su akhadhatar rabiya kamo mai tsanani mai kari inna lamma taghal ma kusani yana daga cikin ni'imar da muka muku lokacin da ruwa ya shishigi ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya mun dauke ku a jirgin ruwa linaj'ala halakum tadhkiratan dan mu sanya wannan aikin da muka muku ya zama abin tunawa abin ban mamaki da ganin girman mu inji Allah wata iya ha uzunun wa'iya kuma kunne mai kiyayewa ya kiyaye fa idza nufika fi suri nafkhatan wahida idan muka yi busa busa guda daya an gane ko wa humilatil ardu muka daga ƙasa wal jibalu da duwar watsu fa dukkata mu dagargaje su dakkatan wahida dagargajewa guda daya zama kamar kula fa yawma idhin a wannan rana waqa'atil waqi'a mai afkuwa fata afku wanshakati sama a wannan rana sama za ta kyakkece fahe yau ma'izin wahiya za ta zama kango ba komai a cikinta wal malaku ala arza'iha mala'iku suna sasannin saman nan wa ya hamilu arsha rabbika yawan fawqahum a wannan rana mala'iku za su zo suna ɗauke da al'arshin ubangijinka a kansu su takwas Allah ce yau ma'izin a wannan rana tu'uradu na duk za a fito da ku a bujiro da ku la ta kafa minkum kafiya ba wata da ta isa ta ɓuya ko ta laɓe ko ta faki. Allah ya samu dace. In mun kalli wannan sura ta alhaka da irin su idan sama'un shakat da irin suratu hudin za mu ga akwai razani da tsulgici a ciki. sai na bukar Allah ya ƙara masa ya dawo tarin ya kalli manzan Allah sai ya ga duk furfura a kan manzan Allah har yake ganin kamar shekarun da ya kamata a ce ya yi furfura basi ba sai yake cewa manzan Allah ma shayya batka ya rasulallah me ya sanya maka furfura ne haka da wuri ya annabin Allah na ga furfura ta cin maka ta zo maka da wuri sai ya ce shayya batni suratu hudin wa akhwatuha sai ce suratu hudin da ƙawayenta su suka sa na furfura saboda irin maganganun kiyama da tashin hankalin da yake gaban bayi ranar kiyama wannan firgici da zulumi ce shine ya tsufar da ni furfura ta fito min da wuri haka to ita ma wannan sura ta alhaqa tana ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan surori domin duk suna karanto mana irin gurgun tsumin da yake gaban mu Allah ya sauke ko yanzu garinku a ce gashi nan mahara sun shigo sun yi wa gare ƙawanya suna kisan kiyashi wani irin tashin hankali za a gani ai ba ƙaramin bala'i ba ne ba to balle wancan fa'in ya zo ya zo kenan kuma na Allah ne ba na ɗan adam ba to kin ga dole ai ga wanda ya imani da Allah kuma ya imani a gobe kiyama yana da kwanciyar hankali babu to shi ne Allah yake cewa wadda a fir'aunu a wannan rana wacce rana kenan rana alkiyama fir'auna zai zo wa man qablahu da waɗanda suka gabace shi ko kuma da waɗanda ko kuma da shi da mutanansa shine a can wata ayar Allah yake cewa yaqdumu qaumahu ko yawmal qiyama fa awraduhum an-nara fir'auna zai zo zai wuce a gaba yana jagorantar mutanansa wa'annan mugayen fa'aura da humunar haka zai shige gaba ya shigar da su wuta su masu bishi Allah ce tir da mai shigarwa tir da jagora ya zama ilin fir'auna ne to shi ne Allah ya ce lan alkiyama fir'auna zai zo da wa'anda suka gabace shi irin mutanen annabi lutu da sauransu da mutanen annabi musa ko kuma ma'ana fir'auna zai zo ma'ana da al'ummarsa ibdawa walmutafikatu da mutanen annabi lutu bil khati'a wanda za su zo da kuskure da kurakuran su da laifukan su Allah ya hana su a fatatu na rijala shahwatan min dunin nisa me yasa kuke zakewa maza gurin sha'awar saduwa bayan ga matan ku nan da Allah ya halatta muku wannan su Allah ya yi su dan ku ne kuma Allah ya dabi'anci matan ku dan su kusance su amma kun ki tsarin Allah kun koma tsarin shedani shi yasa babu tinkiya ko jaki ko jaka irin masu laif ko ko masu luwaɗi ai lalacewa ta kai lalacewa tsiya ta kai tsiya me za ki ji a jikin mace uwarki wace fituna ce wannan wani bala'i ne wai kaga wai har aure ake yi wannan fa kawai rigima wallahi kamar kin ce kin tare da kayan yaki za ku yi fada da Allah ne wallahi kamar kin ce kin tanadi kayan yakin ki zaki rigima da ubangiji da Allah zaki iya ne ko sarkin garin ku kin isa ko ciya mun din garin ku ka isa ka jale shi amma wai mutum ga abinda Allah ya ce a wai less mace ta nemi mace wai ki zauna godogo da ke mace tana kama kama a jikinki banda iskanci da lalacewa Allah wadaran wannan mu'amala Allah lai Allah an ci masu aikata ta abu ya zama ruwan dare a makarantu ya zama ruwan dare a unguwanni ga namiji da Allah ya shar'anta miki a'a wai sai ki je wai wai wai wai mace yar uwarki to me zaki ji me zaki ji in dai banda ke tsinanniya ce da Allah ya kwashe miki albarka sai wanda Allah ya kwashe albarka sai tsinanniya la'ananniya kinga da masu lex da elwa da aidi irin su daya kuma yanzu inda Allah ya ga dama zai azaba irin azabar mutanen annabi Lut da Allah zai muku wallahi saboda kun gayyar tsarin Allah kun canza tsarin Allah fasalin Allah kun juya shi dan Allah yanzu ko tinkiya ce ga tana tinkiya barbara ya arziki ce tinkiyar eh ai banza tinkiya ce ko kuma bunsuru yake bunsuru barbara ai banzan bunsuru ne ai wannan tsinewa ta kai ta kawo kamar fa da Allah ya ce ki tafi da kafafuwa ne kika ce Allah ne da goshi zan tafi ni haka nake so yafi burgewa yafi abin sha'awa da Allah ba hauka bane ba amma gashi nan ƴan mata da zawarawa da yaran mata da manyan mata bala'i ya kai bala'i Allah sauki da ana cewa wai sihiri suke yi magani ba wani sihiri tsabar iskanci da kafirci ne me za ki ji a jikin mace ƴar uwarki Allah nan da ya yi mu da ya yi mace daban ya yi namiji daban kai inda ba don Allah ya so ba ya sa wa maza sha'awar mata da za mu watsi da ku wallahi ba haka bane ba sai mu watsar da ku mai rayuwarmu in muka watsar da ku ina za ku kama gabanku ya za ku yi kuna da mafaka ne ku rauna na gajiyayyu miskinai to amma kudura ta ubangiji sai Allah ya dauko dan adam nan da yasa mai san mace ya zama na sai ta dila shi saboda san da yake mata ko ba haka bane ba musamman in yana jin dadin mu'amala da ita duk abin take bukata zai yi wa nata wa ƴan uwanta ke yanzu da Allah ya mana fararal mu da ku baki ɗaya ba mu da wani sha'awar ku ma kalle ku ne ma sai mu rabu da ku ku je ku ta wahala ku mi ta mai faskare ku faskare amma yanzu sai mijin ke fita faskare kina gida a kwance dole kuma je kawo miki ana ruwa ana iska haka zai sanya wannan ille mai ya fita a dawo lafiya sai ki bi ki sa sakata ki kuma ki koma ki kwanciyar ki labor ya fita gurin neman abinci wannan ba matsayi bane ba eh a kawo miki sarrafa ki gyara ki menene kina kwance kin gama ayyukan ki yara sun tafi makaranta ki sa gida ki sa ki sakata kawai ki kwance ki ba za ki motsa ma sai sha biyu ba haka bane wannan ba gata bane to da Allah ya ga dama sai ya cire mana kaunar ku ko kuma sai ya yi ku kamar mu irin halitta mutu kai kato za ka nemi za ka nemi kato ɗan uwanka ne to amma ku gane wannan abin akwai hikima ta ilahiyya ba haka kaɗai Allah ya samar da abin ba aka zo aka sa mana ƙaunar ku a zakatanmu ka gani aka sa mana son ku kuma Allah ya zo ya ba ku abin da in muna son ƴaƴa mai alfahari duk isan namiji kare sai ya haihu shi kaɗai ko ba ka bane ba dole duk sarauta ka da duk matsayinka sai ka je ka nemo yar wasu wannan mazan kai ka yi kaɗan ka haifi namiji ko macen ka isa ka ba kanka da kanka ciki ne to ka gayin tun da za ka je ka auro dole za ka musu hidima dole kuma za ka mata hidima kuma in Allah ya hukunta aka haihun nan ko gaba ka watsar da mamansu ‘ya'yan za su mutunta uwarsu ba taimaka miki ba yanzu ku ‘yan lex in kin ci gaba da wannan lesbian ɗin da kike yi waye zai kula da ke nan gaba ku fahimci abin da nake nufi ke yanzu ai kina burin ƴaƴanki ki kula da su saboda zama sanyi idanuwanki nan gaba su ne ƴan aikenki su ne ƴan taimaka miki ko da ubansu ya watsar da ke zai iya sai miki gida ya ware ki haka ne ko ba haka bane ba haihuwa ta miki rana ko bata miki ba to idan an zo an wayi gari ba ku auren kuna wannan iskancin faɗa min ya za ku samu ciki ya za ku samu ciki hauka bayan cutuka da likitoci suka tabbatar abin yana haifarwa shirme ne duk lokacin da ɗan adam ya yi sha'awar iyalinsa ya kusance ta akwai lada sannan sex shi kansa yana ƙara lafiya duk macen da ta ɗauki lokaci ba a mata sex tana zama ƙarɓar mahaukaciya ga zafin hali ga kyara ga waye kuma ta aure ku gani za ta dawo hayyacinta ta samu nutsuwa to ashe kenan Allah ya ɗan fara mana ƙaunar kuma har ma aure kuma ni'ima ce san shi kuma wancan katon tsidan nan shi kuma yana neman kato dan wansa gun da yake gurin kazanta gurin najasa gurin lalata wannan ba kazanta bace ba kazanta bace ba gurin kazanta zaka zo ka nemi mutun kazanta ke kuma saboda yana baki kuɗi kin yadda sha sha sha yar talakawa yar matsiyata wai saboda abin duniya kin yadda ki saba wa Allah wanda ta taɓa fatawa wai mutum ne ya menene gashi da abin abin takeici duk sauran matan wai yana aula suna sa ana yana saki ba a san me yake faruwa suna rabuwa wai sai ita wai daga baya menene menene wallahi algabar ta malam shikenan muka je gidansa Abuja muka je wani shopping muka so kayayyaki haka da nazo sai dan bani wani mai haka yace dan shafa a na wannan dina menene shi ma dan naga shafa wadala ki dan yi hakuri zan dan jarraba wani abu ne kadan haka saboda haka ina ce masa ka daina wannan ba daidai bane ba ka daina wannan sabon Allah ne yace wai in yi hakuri dai to gaskiya dai yanzu algabar ta malam haka yake dan mu akai akai munafika sani Allah ya tsine miki albarka wala ka to me abin wanda ka tsantar wai tana gyale gyale nace Allah tsine miki albarka ke ba yaziki bace ba yo namiji kowa ko duniyan nan ko ran uwarki yace ta amma ya neme yake zai tadubur baki Allah an ci uwarsa baki ki tashi baki dole ne amma ga kunan makwadaita ne ku kun san wayansu mazajen naku tadubur suke neman ku amma saboda abin duniya kun kasa tawaye akwai lahira zaki bayani gaban Allah ran alkiyama banzan Allah ta yi duk wanda aka same shi ya luwaɗi a kashe wanda ya luwaɗin ko dabba shi ita ma kashe ta wa'anda Allah ya fushi da su ke kuma aikin ki kenan ke da mijinki Allah ya sauki Allah ka gyara Allah ka gyara to su ne mana wal mu'tafikatu su ne mutanen annabi lutu Allah ce fa asaw rasul rabbihim suka sabu manzan ubangijin su fa akhadhahum akhdatan rabiya Allah ya kama su kamu mai ƙari bi ma'ana ya kama su kamu na daban sai Allah yake tuna wa duniya kuma ni'imar da ya musu to inna lamma tsagal ma'u kuni mu ne fa lokacin da ruwa ya shishigin nan da annabin Allah annabi Nuhu ya addu'a yayi yayi wa'azi yayi wa'azi an kiji Allah ya ce sama ta saki ruwa ƙasa ma ta saki ruwa ko ruwan sama ya haɗu da ruwan ƙasa duniya ta cika da ruwa tsiddim babu inda ruwa duniya nan ruwa bai cika ba har ninge hauran nan masallacin gurin su sai da ruwa ya cika ya haɗe sama da ƙasa baki daya Allah ce to mu ne fa cikin ni'imar mu muka dauki jirgin ruwa amma lafun tindari ya muka dauke ku a wannan jirgin ruwa muka tsere da ku yana ta al'ala ku tarika dan wannan abin da muka yi zama wa'azi abin tunawa a gare ku an gane ku mu gane ni'imar Allah subhanahu wataala ruwa ya cika duniya amma ku mun tseratar da ku bai kamata ku tuna mu ba ku gane girman mu inji Allah wata iya ha'udunin wa'iya kuma kunne mai kulawa mai kiyayewa ya kiyaye Allah ce ku sani fa'iza nufika fi suri na fukatan wa'ida idan aka yi busa a ƙaho busa ɗaya ce ina ga sai na umar ne yake cewa ya manzan Allah ce ya rasu lalla mai sa ba za ka ɗan canza abinci ba ne ka ɗanci mai ɗan mai kuta za haka shi ne sai yake cewa wa kaifa an'am ya ce ina ne ina wani jin daɗi bayan mai busa ya kusan busa bi mana mai busa ƙaho da za a mutu ya kusa har Allah ya umarci ma mai busa ƙahon ya ɗauki ƙahon ya ma sa ƙahon a bakinsa kuma har gadon bayansa ya rankufa haka zai busa yanzu ba a wannan lokacin mai banzu Allah ce mai busa da cewa kai ba al'amu wa ƙadin ta ƙamal ƙarna sahibin ƙarna ita ina wani jin daɗi yanzu a wannan duniyar bayan mai busa ƙaho a mutu baki ɗaya allah ya bashi umarnin ya ɗauki ƙafan ya ma ɗauka ya sa a bakinsa ya ma yi ƙasa da gadon bayansa haka kawai hura fa yanzu ya kamata fi wasa ya tashi su daman wasa ne duniyar aiko daman duniyar hayatu duniya la'ibin allah ya ce wala hau rayuwar duniya ma na la'ibin wasanni ne kawai da rudi kawai to yanzu da fali yana nan ya rike kafan ya sa usur a bakin shi kawai yanzu hura ya rage to da kai niki shirya wala Allah kafin ki koma gida an hura abu zai yi ba to ina ruwan Allah kuma to kaga yanzu wanda yake cikin wannan dan takin ina shi ina wani jin dadi ba wani jin dadi kawai kullun zulmi kake yaushe za ta shi kiyama to Allah ya ce wa humilatil ardu wal jibalu za ku ga mun daga ma'ana duwatsu da ƙasar baki daya
Allah ya ce yau mana ɗauki sama ka tsayi sajilin likutub za Allah zai naɗa wannan sama za ku ga ayyadda ake linki tabarma ko takarda a linki takarda haka za mu yi wa sama ita ma wannan ƙasar a gabanku za mu Allah ya ce za mu linki ta mu jingine ta gefe ba a kanta za a hisabi ba ƙasa za a kawo mai tsarki a shimfiɗa a kanta za mu hau a kanta za a mana hisabi to shi ne Allah ya ce wannan ƙasa da dawar hudu ba dakkata za mu daddige su dakkatan wahida daddige ya guda ɗaya sun gama shi ne Allah ya ce wata kunan jibalu kan ihinil manfus ko za ku ga duwatsu sun zama kamar audigar da aka cire mata kaɗa an san audiga ko audiga idan an zala wannan ƙwallayen tana da wani nauyi ai za ka iya kure ta ma aka ta tashi to haka duwatsu duk wannan ƙarfin dutsen haka zai zama ran alkiyama shi yasa Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala wa qala al insanu ma laha Allah ya tofa yawma idhin waqa'atil waqi'a shikenan fa ranar mai akwata an gama kashi ya game na wasu waqa'atil waqi'a mai akwa ta gama ta gama akwa amma a yanzu ba ta aku ba ta aku ba yanzu akwai dama akwai lokaci
mu canza tafiya mu tuba ga Allah mu koma ga Allah mu gyara kurakuranmu an gane ko yanzu idan mun gyara to waka lam taqa waki bata faru ba bata afku ba amma in aka wayi gari muka ga wannan yinin muka samu wannan yinin muka ga yadda duwatsu suka zama komai ya zama to waqa'atul waqi'a mai faruwa ta riga ta faru kawai Allah ya kiyaye wan shaqqatis sama sama za ta kekkece ta daddare fahe yau mai idin wahiya a ranar sama za ta zama na ba ta da wani ƙarfi da'ifa yanzu Allah yake faɗa mana a wani gurin makalli sama farji ilmasar har tara min fukur kaza duk ba Allah faɗa mana ba to a ranar ba ta da wani ƙarfi sama ta zama ƙarfin daman waya ba ta Allah ne to yanzu ya zare mata ƙarfin ba ta da wani ƙarfi daman ƙarfin waya ba ta ƙarfin mai komai mai kowa to yanzu mai komai mai kowa ya janye mata wannan fawa sai ta kuma kal'ihinil manfush Allah ka soke da shi ne Allah yake cewa wal malaku ala arja'iha mala'iku suna sassanta limana suna samanta suna kula da ita Allah ya ce wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a ranar mala'iku takwas za su ɗauko al'arshin ubangijinka a kansu wani zai ce to ai dama mala'ika an ce yana da ƙarfi ko amma kar ku manta ai mun yi karatu cewa idan da za a ɗauko sama ta bakwai banda ubangijin cikinta da ƙasa ta bakwai aje a jefa a al'arshin Allah to kamar da ki ƙwandala ne ki je ki jefa cikin jeji e ita kuma al'arshin kursiyu nake sun ce ita kuma kursiyin duk wannan girman nata ita kuma inda za a ɗauke ta bi ma'ana da sama bakwai da ƙasa bakwai in an ɗauke ta an sa a kursiyu kamar an jefa ƙwandala a cikin jeji to in kin ɗauko kuma ita kanta kursiyin kin ɗora ta akan al'arshi ita kuma kamar an dauki ƙwandala an ɗora a cikin jeji to sai aka ce a wannan ranar mala'iku takwas za su ɗauko wannan al'arshi me wannan girman don a wani hadisi ingantacce ma in Allah ya ce su ɗauko su kasa sai Allah ya laƙana musu tasbihi su ce la haula wala quwwata illa billah shi yasa yazo a sunna duk wani abin da kike ganin shi da girma ko zai gagare ki to ki yawaita faɗa wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah ba abin da Allah bai so ki miki shi ko mun tsananin sa kuma ko mun wahalarsa ya zama kina lazimin wannan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ba abin da zaki tunkara ya gagare ki da izinin Allah to Allah ya ce ranar alkiyama waɗannan mala'iku guda takwas haka za su dauko ba al'arshin Allah Allah ya ce yawma idhin tu'raduna a wannan ranar ne fa za a bujuro da ku tun daga kan annabi Adam duk wata halitta dan Adam sai ya sai ya dawo la takfa minkum kafiya ba wata mai kuya shi yasa Allah zai faɗa mana a wata ayar ko يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
Allah ya sanya mu a tsakiya mala'iku sun kewaye mu ku kalli fa girman mala'ikun nan sai Allah ya kalle mu ya ce to ya ku mutane da aljanu a yau idan akwai wanda ko ya ɓuya ko ya laɓe ko ya fake to ya ɓuyan ko ya laɓe mu gani to ina ma za ka ina za ka ba bishiya ba dutse baki ɗaya ƙasan ma ba tudu ba kwari kuma ƙasar ba wadda ka saba saban Allah ma akan ta bace ba sabuwa ce ta san ka ne ba ta san ka ba to sai Allah ya ce ya ku mutun da aljan duk wanda zai iya guduwa ya gudu magani wanda yake ga akwai mafaka a sama ko ƙasa duk ya tafi magani to shine Allah ya ce la takfa minkum khafiya ba wani mai boye mana ba mai shiga lungu ko kuma ya ga wata bishiya ya labe ko ga wani dutse babu ga manan turaduna Allah ya bujiro da mu zigidir to ina za ka ma tsirala eh kana zigidir komai naka ya dawo maka to yanzu duk mai hankali mai tunani in yana karanta waɗannan surori wallahi sun yi shi tashin hankali kai ɗan tsukul ɗin nan yau wannan ƙaramin halitta fa duk wannan rigima fa akan ka za a yi ta don Allah ina za mu iya eh buku ji wata waka ta yara ba da ake wa mata faɗa muku ita ku ji amma ni ba waka zan karanta ta ba wai mai jego ta yi kunin kanwa ba ta ƙoshi baludan ya karye ga garwar wanka ta ɓule ga ragon suna ya tsere ga ɗana ta haifa ya koma ga 'yan barka sun dame ta ba bala'i ya tara ka mai jego ba eh ai mai jego ta gama ganin bala'i a wannan rana baki ɗaya mai jego duniyar ta mata ɗaurin daimun minti komai ya caɓe mata garwawanka ta ƙule lagon suna ya tsere e tana shan kunin kama ludan ma ya karye ɗana ta haifa kuma ya koma ba hawala mai jego Allah ya sauƙi miki kada Allah ka zarabe mu da abin da mai jegon nan to yanzu fa wannan misali ne wallahi kuncin lahira ya fi ƙarfin wannan wallahi al'azim kuma wani za ka ce ga mijin ma ya sake ta hau to yanzu ya za ta yi to wallahi ku kiyasta kuncin lahira da takurar lahira wallahi ta linka wannan linkin ba linkin tun da ai duk nan asara da mai jego ta yi allah zai iya mata da basin ɗinsu ba haka ba ne ba amma a lahira fa in haka ta faru allah ya sauke da duba da yanayi na lokaci zan takaita a nan abinda na faɗa na daidai ubangiji Allah ya fi mana amma zan yi ƙoƙari insha Allah mu rage jawabai mu samu mu gama suratul ma'arij in ya so in Allah ya ala mana numfashi ko ma ba ni bane ko wani ne in ya zo sosai ku tashi a farkon suratul nuh zan yi ƙoƙari na in Allah ya nufa mu gama wannan sura karatu dai ina ga uku ne ko hudu malam Isma'il rage mana ko to na uku rufewa ba za a karatu na rufewa to kaɗan za a yi to da jawabai ba da ma insha Allah za mu je ƙurin don mu ga mun shanye ta ita ma sai ku tashi a suratul nuh Allah ya nufa Allahumma izzil islam wal muslimin